أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a talatin da watan rabiul awwal hijira ta annabi alayhi salatu wassalam 1444 wanda ya daidai da goma da watan sha ɗaya 2021 miladiya zan mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi namu mai albarka shine afdalu kitabun bari kitabillahi ta'ala inda musulmi shine aljami'u sahih mafificin littafi bayan alkur'ani a wajen musulmai shine aljami'u sahih na al-imam al-bukhari zan mu tashi wa hadisi na hudu da izinin Allah madaukakin sarki bismillah ya bismillah karanta mana bismillah قال الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال هو يحدث عن كثرة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على على الكرسي على كرسي جالس جالس على كرسي بين السماء والأرض فرحبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى زملوني سوبيكو zammiluni zammiluni shi yasa malamai suka ce afdalun nusakh na daga cikin muqarana da aka yi tsakanin littafin sahih al-bukhari da irshadus sari na al-imam al-kasdallani wannan fatahul bari da shi aka ce cikin huskokin da aka ce al'imamul kasdallani da ya huce fatahul bari shine ya dogara akan nuska guda ɗaya nuskatul yaunaniya wadda take ita ce afdalun nusak na sahihul bukhari saboda bukhari yana da nusak diyawa littahin yana da nuska ta karima yana da ta asili yana da abu zarril harawi yana da dama to amma wadda ta hi ita ce an nuskatul yunaniya da malamai suke cewa ta shahe dukkan wata nuska ta sayyid bukhari to al-imam al-kasdallani wajen sharhin irshadu sari shi ita ya dogara da ita ba a samun wannan irin kurakuran a ce wajen shi fa anzalallahu yawa kenan ruwayat abil zalr ko kuma wa abil waqt shi ma yana daga cikin marwaitan sayyid bukhari
فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فأجر فحمي فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن بداد عن الزهري وقال يونس ومعمر فوادره
yawwa al-imam al-bukhari Allah mishi rahama Allah ji kanshi yake cewa qala ibn shihab al-imam ibn shihab muhammad ibn shihab az-zuhri yake cewa wa akhbarani abu salma abu salma ya bani labari abu salma shine ibn abdurrahman anna jabiran cewa jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhu qala yana cewa huwa yuhaddisu yana bada labari an fataratul wahayi gami da yankewar wahayi faƙala fi hadisihi sai yake faɗa cikin hadisin shi baina baina ana amshi yace wani zamani ina tahiya da baina da baina ma duka zarfu zamani ne baina ma rajulun yamshi fi dari kamar da zo cikin hadisi da dama irin wannan ka baina ma a sa makin ko a barta baina ko baina ma duka dai zarf ne amshi wani lokaci ina tahiya in sami'tu sautan minas sama annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai na ji wani sauti daga sama farafa'atu basari sai na daga kaina zuwa sama yace fa izal malakul ladzi ja'ani bi hira sai gashi mala'ikan ne da ya zo mini da agogon hira nan malaka ya sa mishi alif wallahi dan saboda ya gabata kenan a wancan karin da ya zo ba a san shi ba amma yanzu kuma nan da ya zo sai aka sa al ma'rifa alif wallam wannan mala'ikan sananne dai wanda ya zo wancan karan kuma gashi dai ya komo kenan muka san cewa jibril ne ya zo mana a kogon hira jalisun ala kursin yana zamana akan wani gangarumin kursi gagarumin kujera shi yasa aka kawo ta da tankir ta zo da nakira nakira ce littazim ba wani gangarumin kujera baina sama'i wal ard kuma haka ne kursiyin da zai kasance tsaka ya dauki mala'ika jibril ba karamin kursi bane tsakanin sama da ƙasa faru ibtu minhu sai na ji tsoro daga gare shi sai na samu razin da saboda abu ne wanda yake ba sabon ba ba saba gani ba faraja'atu fa na ju sai na koma fa qultu sai nake cewa zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe ni fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya sabko ya ayyuhal muddathir ya kai wannan mai lulluba qum fa anzir kai tsaye kai wa'azi kai galgadi wa rabbaka fa habbir fa kabbir ubangijinka kuma ka girmama shi wa thiyabaka fa dahir tuhahinka ka tsarkake shi tuha ko kuma zuciya kamar yadda yake sabani ne sananne wa rujja fa hajar gumaka kuma ka kaurace musu sai aka sabko wannan aya har zawwa nan gurin azawwa aya ta biyar sai ce fahamiyal wahayu sai wahayi yayi zahi ma'ana ya zafafa wata taba a ya bibiya nada daga nan sabkowarta kuma bayan fataratul wahayi wahayi ya yanke daga ka an sabko ikra an dan kwambi wahayi bai zawwa da kuma da aka komo sai aka ci gaba da wahayi bayan sabko wannan sura yace taba'ahu abdullahi ibn yusuf abdullahi ibn yusuf ya mushi mutaba'a wa abu salih da abu salih kuma yace wa taba'ahu hilal ibn raddad an az-zuhri dukkan su wannan sun yi ma sun mishi mutaba'a a cikin ruwaito wannan hadisi daga al-imam az-zuhri rahimahullah wa qala yunus amma yunus da ma'amar su a ruwaya su ce suka yi bawadiruhu maimakon tarjufu adahu zuciyar shi tana makarkata suka ce bawadiruhu al-bawadir jam'u al-badira kashin nama da yake tsakanin kafada wanda in mutum ya ji tsoro zaka ga yana karkarwa to shi ne ce su a ruwayarsu suka ce ba wadiru wannan ƙashin naman da ke tsakanin kafaɗa guda biyu daga baya su kuma a waccan ruwaya sai suka ce zuciye shi duka dai ɗaya ne ana iya haɗa duka biyun wannan ƙin ya faru kuma wancan ma ya faru dukansu babu wannan a gare su wannan hadisi al-imam bukhari ya hudo shi a guri takwas cikin littafin bayan wannan gurin inda wannan gurin kenan guri tara al-imam bukhari ya kawo shi kuma duka kowanne inda ya kawo shi da kwai fa'idar da za a ɗauka. yawa rijal in sanadin wannan hadisin mazajen sanadin da ke cikin hadisi na hudu shi ne fataratul wahai da yake magana eh kamar yadda malamai suke cewa in za a karanto sanadi karanto mazajen sanadin hadisi da tarihinsu ij'alul isnad nasaba ainai ka sa idan ka kan bisa isinarin da ake karanta ya yi taimaka maka akan gano mutumin mutum na ɗaya in ana yin shi a za'irin ka bisa kan shi kana ji kana kallon shi kuma ana kana jin abubuwan da suka shahe shi ya yi gaugawar rike shi rijal in dukkan su ɗaya ne zan mu samu sauran duka sun gabata duka sauran sun gabata kenan da haka ne da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan zaka ga wani an zo a ce wannan ya gabata a cikin hadisi na kaza wannan ya gabata da kaɗan-kaɗan kaga suna rarragiya sosai abu salma shi ne kawai mu gani ba abu salma wa zai hudo mu shi a cikin sanadin hadisin wannan hadisin da ke gaban mu aka ce ƙalibin shahab wa akbarani abu salma kenan shi ɗaya ne ba mu gani ba don saboda sanadi ne na hadisi na uku da ya wuce aka maimaita sai wannan abu salama yakin ibn abdurrahman ibn auf jikan abdurrahman ibn auf ne wannan wani sahabi da muka sani az-zuhri al-madani mutumin madina ne wasu suka ce sunan shi abdullahi wasu ce isma'il sika ne yana daga cikin masu yawaita hadisi yana daga cikin adabaqatu salisa ya rasu shekara ta 184 bayan hijira rasuwar shi kuma ta kasance shekara ta 20 da wani abu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ji kanshi ilimin da zan mu ɗauka ƙalƙashin isanadin nan malaki cewa sanadin hadisi nan dukkansu mutanen da ke cikin shi mutanen madina ne ga baki ɗayansu mafihi tabi'iyun an tabi'i e a nan abin da zan mu fahimta a cikin sanadi da ake cewa rijal ɗin hadisi nan duka mutanen madina ne wasu duka a ce mutanen kufa wasu a ce mutanen basara wasu a ce na kufa wasu rabi na basara a cikin sanadi guda mai hikima al'imam bukhari Allah ji kanshi akan wannan ya nuna maka cewa karatu sai da kewayo sai da kaje can kaje can sai ya hallada sanadin mutanen madina da sanadin mutanen basara da ya nuna maka wannan hadisin yana da shi daga mutanen basara kuma yana da shi ga mutanen kaza kuma fa'idar wannan sai a gane ta wajen tarjihi in za a yi tarjihi akwai masu ce ana tarjihi ruwa ya mutanen madina kenan in ka san cewa shi yasa yake ka ake kawowa a ce wannan sanadin dukkan su yan kaza ne yan gari kaza ne duk abin da za a faɗa cikin wannan ilimin ko mun kankanta shi akwai gurin da za a buƙace shi ya fa'ida a komo zuwa gare shi mafihi tabi'in an tabi'i a cikin shi akwai ruwaya tabi'i daga tabi'i idan mutum ya ce ƙala ibn shahab kawai cewa ibn shahab ya ce yanzu bukhari ya ga ibn shahab ne kawai ce ƙala ibn shahab bai kawo ba mazajen da suke tsakanin shi da ibn shahab ibn shahab malamin su malik ne shi ko bukhari tsakanin shi da malik ma mutum biyu kenan ya tsallake wajen mutum uku ya ya ce ƙala ibn shahab kenan wani sai ce wannan sanadi akwai in iya ciki shi ko ba haka nan ba ne sanadin wancan da ya wuce shi ne ya memeta kenan wancan sanadi na hudu da ya wuce ai mun gani cewa daga zuhuri akwai zuhuri a ciki to wancan mutanen da ya dogara suka ba shi labarin daga zuhuri nan ma dai su suka ba shi labarin ga zuhuri nan kuma tun da hadisin jere yake shine hikimar da ya kawo shi kusa da shi ba tare da rarrabewa ba kenan yana daga cikin siga ta jazam shi yasa ka kashi ma da siga ta jazam bai ce ba yuhka ko kuma kila ko kaza kawai kashi da siga ta jazam al-bukhari Allah ji kanshi kamar yadda zan mu gani cikin littafin shi ya kiyaye matuka duk wanda yake kokarin binciken ilimin sanadi ilimin sanadi ba matani ba a sanadi ne mutum zai jinjina ma Imam al-Bukhari saboda yake kokarin taharri da itikani da kiyayewa kowane sanadin da ya kawo da hikima da abin da ya sa ya kawo shi Allah ji ganshi da gawar Allah mushi rahama yauwa sai abubuwan da ke cikin wannan hadisin kenan nan gurin da yace ibnu shahab ya bashi labari mu sani cewa adafi ne akan wancan hadisi da ya wuce kenan babu zancen magana wani ya ce in kida'i ne kuma shi musannaf al-imam al-bukhari in ya huddo wannan hadisin da sanadi a cikin at-tarikh التاريخ ناشي mun san yana cewa yana da littafi at-tarikhul kabir at-tarihu sagir at-tarihul awsat to in an yi idlaki kawai a ciki aka ce a cikin at-tarikh ana nihin al-kabir kin al-kabir a cikin hadisin amma ta hanyar Aisha daga Jabir da isnadin wannan da aka ambata da yace ta taba al-wahayi wahayi ya gaba ya ci gaba wa matat Khadija qabla an tufrada salat Khadija sai ta rasu kafin a farranta sallah ma'ana a can cikin attarih in har da wannan ƙarin faƙalar nabi sai annabi ke ce na ga khadija a cikin aljanna har zuwa ƙarshe faralatta da ya faɗa wannan shine bakin abin da zan mu faɗa cikin wannan hadisi ne saboda wancan ne dai wanda ya gabata akan faturatul wahayi ne yake magana to bismillah kaga gurin ko tun da kana da gurin wanda yake da gurin kan bata lokaci babun ko babu a gurin to mu je kawo mu je
باب قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد وأنا أنا أحركهما كما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمع قال جمعه له بصدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن نقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ.
al-imam al-bukhari Allah ji kanshi da gafara yake cewa babun babi kenan babu irin wannan da yake kawo shi ba tare da an kawo komi cikin shi ba sanin ma da fiqhu da sauransu in an kawo babu ya ce fi kaza babun fi kaza to yana amfani da wannan so da yawa amma akwai ɗaiɗaikun babuka wanda yake kawowa wanda babu komi a cikinsu abin da yake nihi da wannan babin lil fasli amma qablahu min al abwab da rarrabewa game da baban da yake gabanin shi kawai ba dan yana kumshe da wani sabon abu ba amma duka suna magana ne akan wahayi yake cewa al-Imam al-Bukhari haddathana Musa bin Isma'il Musa dan Isma'il ya ba mu labari kenan wannan shine malamin al-Imam al-Bukhari kala shi kuma yake cewa haddathana Abu Awana Abu Awana ya bani labari kala shi kuma yake cewa haddasana Musa bin Abi Aisha Musa dan Abi Aisha ya bamu labari shi kuma yace haddasana Sa'id bin Jubair an ibn Abbas Sa'id bin Jubair ya bamu labari daga dan Abbas fi qaulihi wajen hadar Allah madaukin sarki da yake cewa cikin suratul qiyama la tuharrik bi lisanaka li ta'jala bihi ya ma'aikin Allah ka bar motsa halshenka ga Qur'ani dan kai gaugawa da shi yace kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'aliju min at-tanzil shidda yana gogegeniya da wahala wajen sabko da wahayi wajen sabko wahayi yana shan wahala wa kana mimma yuharriku shafataihi wannan ne ma yasa dalilin da yake motsa labban shi yana motsa labban shi wajen sabko fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace fa ana uharrikuhuma kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma ni zan motsa muku leban na kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake motsa kenan wannan musalsalun ne bi tahriku shaffa fa anzalallahu sai Allah ya sauko la tuharrik bihi lisanaka kada ka motsa harshen ka da shi ya ma'aikin Allah da Qur'ani mana wajen karatun shi li ta'jala bihi dan kai gaugawa da shi inna alaina jam'ahu wa qur'ana mun dauki alƙawalin hada shi gare ka kuma da karanta shi kala sai ke cewa jam'ahu laka fi sadrik hada maka shi a cikin kirjinka mun daunayin wannan wa ta qara'ahu kuma ka karanta shi kenan fa'iza ƙara'anahu don haka idan zan muka za a karanta maka shi fattabi ƙura'ana ka saurari karatun shi Allah ya ce ƙara'anahu kamar jami'in saboda shi ya sa jibril ya karanta ma annabi sallallahu ƙala sai ce fastami lahu wa ansit ka saurara mushi kuma kai shiru alistima da ziyadatar ta ba a ce fasma lahu ba sauraro an ƙara ta'un sauraro ne wanda da zuciya ma ta ba da hankali a kai kana sauraro kuma zuciyarka a gurin amma in ce sauraro ne babu ziyaratu ta sai zama na koda hankalinka bai nan kawai dai fata kunnan ta ji abin fata kunnan ta ji abin shi yasa yahuda ka ce sami ina wa asaina ji ne kuma sun saba wajen sauraron qur'ani kuma ce fastami'u lahu wa ansitu kenan lafazin sauraro in dai da karin ta sauraro wanda hankalinka kuma yana yana kan abin har da zuci ya ce sun inna alaina bayana sannan na ba bisa kanmu yi maka bayanin shi mun ɗau nauyi yi maka sharhin shi sun inna alaina an ta na a gare mu ka karanta shi fakana rasulullah sallallahu sai annabi sallallahu ya kasance ba da zalika bayan wannan iza atahu jibril idan jibril ya zo mishi istama a sai ya saurara fa izan talaka jibril idan jibril ya tahi qara'ahu nabi da dan so sai annabi sallallahu ya karanta kama qara'ahu kama yadda ya karanta kenan tarhisin abin da yake nihi annabi alaihi salatu wasalam wajen karanta qur'ani yana gaugawa da farko jibril yana yi shi ma yana yi gaugawa yake kayyamance to Allah madaukin sarki sai ya lamunce mishi da daukan mishi alƙawalin cewa mun dau alƙawalin cewa ba kamance kin baka saurare shi har ya kare ka bar gaugawa da shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a waje biyar bayan wannan inda wannan gurin kenan ya huddo shi a waje guda shidda a cikin littafin shi a sahi sai dirasa sanad sanadin hadisan sanadin mazajen da ke cikin wannan hadisi mai albarka na farko shine Musa ibn Isma'il Musa ibn Isma'il Musa dan Isma'il alimin qari alimin qari yake at-Tabuz Abu Salma at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala mashahurin shahararre ne da alkunya shi kawai Musa ibn Isma'il da sunan shi kuma sika ne sabatun yana daga cikin addabaqatu tasi'a babu duba zuwa ga magana da ibnu kharrash yake cewa takallaman nasu fi malamai sun yi magana akan shi kenan ya ce malamai Musa ibn kharrash ya soki wannan mutumin yace babu imam al-aini yake cewa ba a waiwayen magana shi cikin wannan magana kenan shine amfanin karanta sanad wataran in ka ga maganar Musa bin Isma'il ya ce wannan nake so Ibn Kharrash ya ce Musa bin Isma'il da ifi ne to kenan kaga ai malamai sun ce magana shi ka a waiwaye ta ma ba a waiwayen magana shi akan cewa da ifi ne ma'ana kuskure ne ya rasu a cikin Rajab Allah ji kanshi da gafara shekara ta 223 a garin Basra Yahya ibn Ma'in almajirin shi ne Bukhari almajirin shi ne Abu Dawud almajirin shi ne Muslim ya yi ruwaya gare shi da Tirmizi daga wani mutum kuma kenan yana mutum ne mai kima babban malami ne duka wannan malaman da muka rahoto wanda jigajigai ne cikin wannan fanni sun yi ruwaya gare shi mutum na biyu shine abu awana kamar da muka ce ko wasa irin shi wajen mazajen da ake ambata shi ya fi shahara da alkunya shi abu awana sika ne sabatun yana da cikin tabbatattu cikin ilimin hadisi wasu suka ce maula ne da aba ibn abdullahi wasidi yana daga cikin kamammun bayu da aka kamo daga jardan ya ga hasan al-busari da ibn sirin kuma ya ji hadisi daga ibn al-munkadir hadisi daya kuma ya ji malamai da dama daga cikin tabi'ai da atba'u tabi'in malamai da dama sun yi ruwaya da gare shi kamar shu'uba da waki'u shu'uba zan mutar da shi mu kima shi a cikin wannan harka na gaba na uku shine Musa bin Abi Aisha al-Hamdani Allah ji kanshi kuma Abul Hasan al-Kufi sika ne yana daga cikin bayan Allah masu yawan bauta wa kana yursil ma yana irsali kadan kadan rawa ya yi ruwaya daga diyawa daga cikin tabi'ai kuma shi ma malamai da dama sun yi ruwaya hadisi da gare shi daga ciki akwai Sufyanu Sauri da wasunsu Sufyanai ni Sufyan guda biyu sun ce wannan mutunan mutunan kirki ne tausi sun wasaka shi Sufyan ibn Uwayna da Sufyan Sauri da ya haya ibn Ma'in da Bukhari da Ibn Hibban da Abu Aisha ba a san sunan shi ba kawai kowa ya san shi da cewa Abu Aisha amma babu wanda ya san sunan shi haka ya shahara na hudu na karshe shine Sa'id ibn Jubair al-Asadi maulahum al-Kufi sika ne sabatun yana da cikin dabaqatu salisa yayo ruwaya daga Aisha da Abi Musa da makamantansu mursala shugaba ne wanda an yi ijma'i a wajen kima shi da girman shi da daraja shi cikin ilimi da girma cikin ibada hajjaj ya kashe shi kisa na wulakanci a cikin sha'aban shekara ta gomiya tara da biyar bai cika dan shekara hamsin ba ma duk gudunmawa da ya bada cikin addini bai ma kai dan shekara hamsin ba kuma bayan shi hajjaj bai yan kwanuka ba sai yan kaɗan shi ma aka kashe shi don saboda ya yi mishi shi ma cewa alkawalin kai ma ba zaka bi ni baya ba tare da jimawa ba diyama da dama sun yi ruwaya daga gare shi Allah ji kanshi Allah daiful isnadiya daga cikin su cewa an ha alashar da kutubu alashar da sitta wannan rijal in duka da aka zano gaba ɗayansu sun cika sharaɗin kutubu sitta bukhari muslim tirmidhi nisa'i abu dawud da makamantan su sanannu dai daga ciki akwai cewa marwaitan wannan hadisin akwai dan kufa akwai dan basra akwai dan wasit bukhari duka ya gama su a guri ɗaya wannan shi abin da ya shahi sanadin wannan hadisi nan kuma da ibn abbas yake cewa makoma ma'ana ta hadisi da ibn abbas yake cewa allah ji kanshi fa ana uharrikuhuma ni ma zan motsa lebe na kamar yadda muka gani cikin hadisin kamar yadda na ga annabi sallallahu alaihi yana motsa malamai suka ce fa'idar wannan shine tabbatar da samun sika da cewa ina da tabbas ma annabi sallallahu alaihi abin da ya faɗa kin gashi har ma yadda yayi ina iya nuna muku a nan gurin ya faɗa cewa ta'birin shi da cewa yana motsa su a cikin ruwaya ta bi kuma sai ce na gani dan saboda ibnu abbas bai ga annabi sallallahu ba a cikin wannan halin ibnu abbas dan saboda suratul qiyama makkiya ce da ittifakin malamai kuma bari zahirin magana cewa wannan ayoyin an sabko su ne a farko farkon lamari farko farkon musulunci ma'ana wannan shine magana da Bukhari ya tai shi yasa ya kawo hadisin a cikin Bada'il Wahai kenan wannan aya dan tana cikin harko harkon surorin da aka sauko shi yasa Bukhari ya kawo ta Ibn Abbas a wannan lokacin ba a ma aihe shi ba to kuma ya aka yi ya ba da wannan hadisin har yake cewa bari yayi yadda ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi dan aihe shi ne kahin hijira da shekara uku Ibn Abbas kenan abun an yi shi tun ba a yi Ibn Abbas ba to wannan amsa sai ibn hajar yake cewa malamai sun ce yana yiwa ya kasance ibn abbas annabi sallallahu bayan an yi abin ya koma yake ba da labarin abin da aka yi ibn abbas kuma ya har da ce wannan amma ba wai na nihin a karan harko da aka yi abin ba yana nan a'a annabin da aka yi abin kuma bayan an yi hijira ibn abbas an ahe shi yayi wayo annabi sallallahu yake ba da labarin wannan kuma ibn abbas yana nan gurin kamar yadda ruwaya ta abu da dayalisi ta nuna haka kyarara ta wadda ta nuna abin ya huto hili a nan kuma ya ce fahar raka shafatai ya motsa leɓen shi ya motsa leɓen shi a wani guri kuma aka ce fahar raka lisanahu ya motsa halshen shi to kenan kuma waje hulijam bainahuma kenan shine dukkan kin ne yayi dan saboda motsa leɓen ya lazimci ya sa dole sai an motsa bakin dan saboda kan wani ya gani me yasa sabanin ruwaya cikin hadisi yana sa idtirabi a ce wannan ruwaya mutsariba ce akwai kai kawo a cikinta wannan kuma sababi ne na rauni a ce a nan gurin ya ce fahar raka shafataihi a can ya ce fahar raka lisanahu inda a ce ba wani abu ne wanda yana yiwa a hada shi to ya ce wannan ruwaya mutsariba ce to amma da yake abu ne wanda a farko wancan ruwaya ya haɗi halshi a wannan ruwaya ya haɗi lebo to kenan duka ake nihi shi yasa a ruwaya ibnu jarir cikin tafsiri cewa yuharriku bihi lisanahu wa shafatai yana motsa halshen shi da leban shi kenan nan ta fassara duka abin guda biyu ga guda biyun ne duka aka ambata cikin hadisin kenan ba magana iddirabi yawa mu je hadisi na gaba
قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري حاء وحدثنا بشير بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر عن زهري نحوه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بخير من الريح بالخير أجود بالخير من الريح المرسلة yauwa ya ce babun babi kenan shi ma irin na can dai babi ne da rarrabewa ga abin da ke gaban shi shi yasa ba a kawo tarje ba a kawo komi tare da shi ba yake cewa hadisi na shidda al-Imam al-Bukhari da sanadin shi muttasil zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam قال yake cewa akhbarana Abdullah Abdullah ya bani labari qala sai yake cewa akhbarana Yunus Yunus ya bani labari an zuhuri daga al-Imam az-Zuhri sai ya ce ha wa zai ba mu ma'ana haƙin wannan yawwa ha'ut tahawil ha'un ce ta juya sanadi to yanzu mu sa idan mu a cikin sanadin har mu fahimci me yake nihi al-Imam al-Bukhari kenan sai ce ha kuma an koma daga zai koma kawo hadisin da wani sanadin daban ya tsaya daga nan kuma yace wa haddathana Bishr ibn Muhammad kenan wannan hadisi ne wanda Abdan ya bashi labari kuma Bishr ibn Muhammad ya bashi labari yace akhbarana Abdullah Abdullah ya bani labari akhbarana Yunus wa Ma'amar Yunus da Ma'amar sun bani labari kenan anan sai aka samu ƙarin wani abu can sanadi na farko Yunus kaɗai ya bada labari daga Zuhuri nan kuma na biyu Yunus da Ma'amar suka haɗu duka suka rawaito daga Zuhuri su biyu suka rawaito abin ɗaya daga Zuhuri ani Zuhuri daga Zuhuri ƙala sai yake cewa shi yasa ya amfani da ha'u tahawil ta sujuwe sanadi ha'u ce tahawil da malaman hadisi suna amfani da ita akwai ta da dama cikin sahih bukhari amma al-imamu muslim ya hishi amfani da ita amma muslim ya ganta jangam a ciki ha'u tahawil na asanad shi yasa ake cewa al-imamu muslim ta wajen as-sina'atul hadisiyya ne wanda suka fifita ba'adul magariba da suka fifita sahih muslim sun fifita shi ne don su min nazaran ila sina'atul hadisiyya wajen kira ta hadisi da kira ta sanadi da bin wannan ta wannan bangaren al'imamu muslim ya kula da ita sama da al'imamu bukhari shi yasa ba'adul magariba suka fifita shi amma wannan fifikon ba zai zamana ba ya fi shi ta kowane bangare al'imamu bukhari shine jagora wani magabaci yake cewa laula bukhari lama raha muslim wa ma ja'a dan ba bukharin ba muslim da ma bai zo ba kuma bai ma marito ba dan saboda malamin shi ne shi kanshi yana sumbanta kafa shi yana ce ya kai shugaban masu hadisai yake cewa akhbarana ubaidullah ibn abdullah ubaidullah ibn abdullah ya bani labari an ibn abbas daga ibn abbas kala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafificin mutane kyauta wajen kyauta ya hi mutane siga ta afdal wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan kuma shikin ma abin da yahi yawan kyautar cikin ramadan shine yalqahu jibril lokacin da jibril zai tarro shi ya gamu da shi wa kana yalqahu fi kulli layla kuma jibril yana tardo shi ya gamu da shi cikin kowane dare fa na min ramadan na ramadan fa yudarisuhu alquran sai yi karatun alqurani da shi mudarasa mudarasa shine ka karanta ka yi izbu ɗayan yi izbu ɗaya ka yi izbu ɗayan yi izbu ɗaya haka na a sabka yana mudarasa da shi kenan daga nan aka samu wannan sunna mai kyau fala rasulullah sallallahu lalle manzan Allah mai tsira da amincin Allah ajwadu bil khair shine mafi kyauta alkhairi min rihil mursala gami da iskawa da take sakakka iskawa da zata zo ta alkhairi ba ta sharri ba yadda alherin ta ya gama kowa amma duk da wannan alherin nata annabi sallallahu alaihi ya yi iska ma alherin shi kamar yadda duk wanda ya san sirar shi ya san da haka hadisin nan al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a cikin gurare guda hudu a cikin wannan littafi nashi mai albarka bayan wannan gurin kenan an gama da wannan gurin sai ya zama na ya huddo shi a gurare guda guda biyar wannan mazajen zan mu gansu a gaugauce kawai don suna da dan yawa wajen mazaje takwas ne abdan a cikin sanadin akwai abdan shine abdullahi ibn usman ibn jabla sika ne sabatun ne yana da cikin tabaqatul ashira rahimahullahu ta'ala al-imam al-bukhari ya yi ruwaya da gare shi da zuhuli da waninsu muslim da abu dauda da nisa'i sun yi ruwaya da gare shi daga wani malami kenan da wasiqa suka yi ruwaya da gare shi nabi abdullahi ibn al-mubarak can da yace abdullahi ya sake shi muhmalan ba tare da ya nasaba shi zuwa kuma bai ce abdullahi ibn al-mubarak ba shine Abdullahi bin Mubarak al-Murizi maula ne na Hanzala sika ne sabatun yana daga cikin manya-manyan malamai wanda suke jihadi ya hada ɗabi'u masu yawa yana daga cikin ɗabakatu samina ya wuce dai tarihin shi ya wuce bayani Yunus ibn Yazid shine ibn Abin Najad ibn Abin Najad rahimahullahu ta'ala Abu Yazid maula Ali Sufyan sika ne sai dai ruwa shi a wajen zuhuri ana samun ɗan kuskure kaɗan. a cikin ruwaya shi in yayi ruwaya daga zuhuri ana dan samun kuskure kaɗan to a nan gurin bukhari yana tabbacin cewa ba a samu kuskuren ba shi yasa ya huddota na gaba akwai bishir ibn muhammadu sakhtiyani abu muhammadu al-ma'uzi ibn hajar yace wannan mutum saduk ne saduk martaba ce wadda bata kai ba ta sika sika ba kai ba a ce sika ko kuma sabatun kamar yadda mataki mataki ne faɗin magana ba haka ba kawai suke faɗin magana a sake kowace magana tana da matsayinta a cikin ilmin rijal kowace tana da matsayinta mataki-mataki ma'amar ibn rashid al'azdi na biyar kenan shine ma'amar ibn rashid al'azdi sika ne fadil yana da cikin manya-manyan sika wanda al'imamul bukhari ya hudu hadisin shi na shidda shine ubaidullah bilabz tasgir shine abdullahi ibn utuba ibn abdullahi ibn utuba ibn mas'ud rahimahullah radiyallahu ta'ala an al-lataiful isnadiyya daga cikin shi akwai cewa wannan gurin marawiza sun hadu da dama ibn al-mubarak kuma sun yi ruwaya daga ciki akwai cewa bukhari ya bada hadisin da siga ta ta hadisi ma'ana haddasana mafi girman siga ta tahammul ita ce haddasana sai akhbarana da makamantan su wanda suna nuna cewa tabbas babu wata an'ana a ciki babu wani cewa shakkun cewa ko wani ya bashi labarin a'a mai hadisi shi ya bashi labari yawa sai ma'ana cikin ma'anonin hadisin da yake cewa faidarisul qur'an yana mushi mudarasa qur'ani malamai suka ce cikin shi akwai hikima yin mudarasa alqur'ani a cikin ramadan dan saboda a cikin ramadan ya dace a karanta alqur'ani dan yana ta bayani akan ayoyin kyauta da ayoyin sarka shi yasa annabi yake yawan kyauta dan saboda wannan mudarasa alqur'ani yake lullumka ta kenan sama da yadda yake yi da yahi aljud an ce aljud yahi sadaka yahi a ce mai sadaka ne kawai dan saboda ramadan guri ne na alkhairi kuma yana daga cikin ni'imomin Allah wanda Allah madaukin sarki ya sauko ma mutane musulmi baki daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake zabar sunnar Allah cikin bayin shi ita ce kyauta wadda take ta gama kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma mutane ita shine da kamar yadda muka sani al-imam an-nawawi Allah ji kanshi yake cewa cikin hadisin nan akwai fa'idodi masu yawa na cikinsu akwai zaburaswa akan kyauta cikin kowane lokaci kuma a ciki akwai cewa a cikin ramadan a ƙoƙarin gamuwa da mutanen kirki in aka gamu da mutanen kirki a lullumka abin da ake na alkhairi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin sabkowa jibril kyautar shi sai ta lullumka da mudarasa ta qur'ani da suke daga cikin shi akwai shar'antuwar ziyara ta mutanen kirki da mutanen alkhairi ta gane suka kai musu ziyara shine ziyarar da jibril yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan kuma da maimaituwar hakanan kin in ka san cewa wanda suka ziyarto kin bai kin hakanan kuma da yawai san yawaita karatun alkur'ani a cikin ramadan kuma ya kasancewar cikin ramadan ya hi karatun qur'ani ya hi saboda shine afdalul azkar mafificin zikiri shine alkur'ani sai aka so a cikin ramadan a yawaita shi yawa muna da lokaci mu karanta na gaba to wannan dan tsawon shi ina gaba mun wakilta wani ba kawai mu je gare shi kowa ba da hankalin shi ga ko da matanin shi ne mu karanta saboda yana da tsawo sosai mu karanta shi bayani akan shi kuma in Allah ya mu sati mai yiwa sai mu abin hadisi na bakwai al-Imam al-Bukhari yake cewa babun babi kenan yace haddasana Abul Yaman al-Hakam ibn Nafi Abul Yaman ya ba mu labari ya ba mu labari kenan kuma sai fassara mana waye Abul Yaman shine al-Hakam ibn Nafi malamin Bukhari kenan kala sai ce akhbarana shu'aibu shu'aibu ya bamu labari zan mu ga kowa ne shu'aibu kinnan ani zuhuri daga zuhuri kala sai ce akhbarani ubaidullah ibn abdullah ibn utbat ibn mas'ud anna abdullah ibn abbas akhbarahu shi kuma abdullah dan abbas ya bashi labari anna sufyan ibn anna abbas sufyan ibn harb cewa abbas sufyan ibn harb akhbarahu ya bashi labari anna hirqal cewa hirqal arsala ilaihi ya aiko shi fi rakabin cikin matahiya min ƙwareshin daga cikin mutanen ƙwareshawa kanu tujaran wanda sun kasance 'yan kasuwa ne bi sham a sham fil muddatin lati kana rasulullah sallallahu cikin zamanin da annabi sallallahu ya kasance ma da fiha abu sufyan ya jama abu sufyan ita kenan cikin muddar da annabi sallallahu ya jama abu sufyan ita ta zaman lahiya ta ɗaukan alƙawalin cewa a yi zaman lahiya babu yaƙi tsakanina da kai ita ce a wannan lokacin ya yi wannan tahiya fa'atauhum sai fa'atahu sai suka zo gare shi wa huwa bi iliya yana gurin da ake cema iliya fada'ahum sai ya kirayo su su wannan matahiya wanda suke annabi suka fito daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa hawlahu uzama'ur rum a kewan shi kewayen shi hiraqalqin akwai manya manyan rumawa summa da'ahum sannan sai ya kira su fada abi turjuman ya kirayo dan tarjamashi wanda in sun dan yaran su ba ɗaya ba bai jin larabci kenan an haɗa da larabci shi kuma sai su fassara mushi kenan daga nan aka gano sunnar ɗaukan mutarjim ya ce ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul allazi yaz'amu annahu nabi sai hirqal yace ce musu yake ce masu Abu Sufyan wane ne daga cikin ku yahi kusanci gami da wannan mutumin da yake cewa yake rayawa cewa shi annabi ne yana nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya ce fa qultu ana yace ni aqrabuhum nasaban nahi su kusanci gare shi fa qala sai ce udunuhu minni ku kusanto shi gare ni ma'ana yazo kusa da ni Abu Sufyan wa qarrabu wa qarribu ashabahu kuma ku kusanto da abukan shi wanda suka taho tare ku kawo su zo kusa da ni in saboda hada ce ta sarki cike da jama'a dole yanci su zo kusa da sarkin yace faj'aluhum inda zahari ku sanya su a bayan shi sun maƙali liturjimani me hikima abu sufyan suka ce don saboda in ya yi karya a kan wata tambaya ga 'yan garinsa nan sun san kuma alhali kwa laraba wajensu ko da jahiliya yin karya aibu ne to shi sa ya kawo wanda suke 'yan garinsu ku tsaya kusa da bayan shi kuna jin abin da yake gaya mana ana fassara in ya hudu karya kun iya tsaye da shi ku yi magana kakka yi karya ka zubda min mutunci kenan shi ne hikima kawo shi suka tsaya ban sun maƙalin liturjima ya ce ma 'yan tarjama kullahum ka ce mushi inni sa'ilun hazar rajul ni ina tambaye wannan mutumin ma'ana Abu Sufyan da yake tsaye fa in ka zaba ni fa kazzibu idan ya muni ƙarya to ku ƙaryatar da shi a tambayoyin da zan mushi in ya muni ƙarya ku ce ƙarya kake yace fa wallahi laul alhaya yace wallahi dan ba dan kumya ba in ji Abu Sufyan kenan min an ya athiru alayya kaziban ta yadda za a rika ciro to labarin ƙarya daga gare ni daga afar ne a rika cewa asar a ce wane ya taɓa yin ƙarya a gurin sarki kaza wadda ƙarya ce wadda zata watsu kowa a santa ya ce laka zabta an huda na ma annabi sallallahu alaihi ƙarya ya saboda shi lokacin ba musulmi bane kuma yana cikin tsananin adawa da annabi sallallahu kuma aka kirayo shi a tambaye shi akan wasu sirrika na annabi sallallahu wanda sun kumshi yabo ga annabin shine ce dan ba gudun a ce na taɓa ƙarya ba da ƙarya zan mushe saboda tsananin gaba da yaƙi da shi da muke yi sun makana awwalu masu alani anhu sannan sai kasance farkon abin da ya tambaye ni gare shi ya ce kaifa na sabu fikum yaya ganin wannan mutum yake a cikinku dan wane ne kuma gaya mini zuriya shi qultu sai ce huwa fi na zu nasabin a cikin mu gaskiya mutunan nas ma'abucin nasaba ne ma'ana nasaba mai kyau nasaba mai kima ba dan mutane bane wanda ba a san su ba ko kuma wanda ba su da kima qala sannan ce fa hal qala hazal qawlu minkum ahadun qablahu qaddu qablahu shin wannan magana da ya faɗa shi annabi ta cewa shi annabi ne Allah ya aiko shi cikin ku akwai wanda ya taba faɗarta qultu la nace a'a kenan nan shi sarki hirakal don saboda hikima shi yana cikin abin da ake nuni cewa yana da hikima duk abin da ya faɗa bai gaya mushi cewa ga abin da nake nihi tambayar da nan maka kawai har da ce abin shi yake ce mu wuce ya tambaye shi wata shi kuma da ilimin da yake so ya ɗauka a ƙarƙashin wannan tambayar kenan inda a da zai fasara abin shi can kultu sai na ce la a'a yace fa hal kana min aba'ihim malakin shin cikin ma'aihon shi akwai wani sarki qultu la nace a'a kala fa ashrafun nasu yattabi'unahu am du'afa'um shin manya manyan mutane suke bin shi ko kuma masu raunin talakawa ko kuma masu kuɗi da wannan fa qultu bal du'afa'um a talakawa ne kawai suke bin shi kala sai ce a yaziduna am yanqusun karuwa suke ko raguwa suke qultu bal yazidun a karuwa kullun suke yace masarikin kala fa hal yartaddu ahadun minhum shin akwai wani wanda yake ridda daga cikin addinin sakhtatul lidini idan saboda yana kin addinin dan hushin addinin an taɓa samun wasu wanda sun shiga addinin na kuma su ce kawai mun huta dan addinin nan mun gano cewa akwai aibu ba ban mu san shi akwai haka ba da an yi da kula fihi bayan ya shiga qurtula na ce kala sai ce fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhib shin kuna tuhuma shi da ƙarya qabla an yaqulu ma qala kahin ya faɗi wannan abin da ya faɗa qurtula sai na ce a kala sai ce fa hal ya gaduru shin yana yaudara qurtula na ce a wa nahnu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha amma yanzu dai muna cikin wata mudda ta tsagaita wutar yaƙi da shi ba mu san ba me zai aikata to wannan ita ce ce ya samu abu sufiyan ce kala ya ce walam yum tumkina ni babu ban samu dama ba kalimatin kawo wata kalma udkhul fiha shay'an wadda zan sayi wani dan abu kadan na yar suka kadan gayar hazihi kalma banda wannan kalma kenan wannan tunda bata kare ba bana tabbatar maka ba da cewa ba yayi yaudara ba tana yiwa yayi ga rashin halacci maimakin ya ce a kawai bai tun da bai taɓa yi ba ƙala sai ce fa halka atartumu shin kun taɓa yaƙi da shi kurtu na'am ya ce i ƙala sai ce fa kai fa kana qitalukum iya ya yaƙin nashi da kuka yi ya ko kasance kurtu sai ya ce alharbu bainana wa bainahu sijjal yaƙi tsakanin mu da shi kewayo ne yau yayi nasara gobe mai nasara ya nalu min na wa nalu minhu ya samu dama gare mu ma mu samu dama gare shi ƙala sai ce ma za ya amurkum da me yake umarta ku shi yana annabi kultu sai nace ya kulu yana cewa ubudullah hawa da hula ta shirku bihi sha yana cewa ku bauta ma Allah shi kadai kada ku gama bautar shi da kowa waturku ma kana abudu aba'ukum ku bar abin da ma'aikanku suke bauta ma wa ya amuruna bi salatu wa sirk yana umartan mu da sallah kuma da gaskiya wal afafu da kamewa da kamun kai duka yana umartan mu wasila da sadar da zumunci fa qala liturjuman sai ya gaya ma masu tarjaman nan kul ka ce mishi to yanzu nan kuma Hirakal duka ya mushi wannan tambayoyi a jere shi kanshi Abu Sufyan bai san ba me yasa ake mushi wannan tambayoyin kenan ba zai fassara mushi ba cewa ga manuha ta da ni maka wannan tambaya dan saboda a ta gaba kada ya mushi ƙarya ya kyale shi sai da tattara tambayoyin shi ya bashi amsa dada sai ce ma dan tarjama ka ce mushi na tambaye ka gami da nasabar shi shin ma abucin nasaba ne a cikin ku kokwa ka bani labarin cewa annahu fikum zu nasab cikin ku shi ma abucin nasaba ne ya ce wa kazalika rusul tub'asu fi nasabi qauma to haka manzanni suke ana aiko su cikin nasaba ta mutanensu cikin mutanensu suna hutowa cikin nasaba mafi karamci mafi kima annabi cikin quraishawa ya huto wasu altuka na tambaye ka hal qala ahadun minkum qala hazal qawl cikin ku na tambaye ka akwai wani wanda yake faɗar wannan magana yace shi annabi ne kan haka fa zakata Allah ka gaya mana cewa a'a fa qultu sun ce lauka na ahadun da a ce an samu wani kala haza qablahu ya hazal qawlu qablahu ya faɗi wannan magana kahin shi da ka ce eh wani ya faɗa la qultu rajulun yata'assa bi qawlin qila qablahu he in ce mutum ne kawai ke koyi da magana da an faɗe ta kahin shi amma tunda ba a samu wanda ya taba wannan da'awa ba a cikin ku shi ya fara yake nuna cewa ba kokoyan wani yake ba wasa'altuka na tambaye ka har min aba himin malakin cikin ma'aihon shi akwai sarki fa zakarta Allah kace a'a kursi ya ce falauka na min aba himin malakin abin da ya sa tambayoyin nan wa hirakalkin malami ne a cikin kiristanci ya san komai ba jahili ba ne shi ya sa yake mishi tambayoyin nan ya tattara hujjoji a kai ya ce falauka na min aba malakin da a ce cikin ma'aihon shi akwai sarki ƙurtu da sai in ce rajulun ya ɗalo mulka abi mutum ne hoto ke neman mulkin ma'aihin shi ya san hannunsu su saraki suna ta ƙoƙarin a ce mulkin nan ya zama na gidansu bai kauce ba ya san cewa wannan ɗabi'a ce ta saraki ya ce da a ce ɗan sarki ne da in ce haka ne ya ce wa sa'altuka hal kuntum tattahimuna hu bil kazim na tambaye ka shin kuna tuhuma shi da ƙarya qabla an kula ma qala ka hanya faɗa abin nan da ya faɗa fa zakarta Allah ka ce min a'a yace faqad a'rifu kuma ni na san annahu lam yakul yazar al kaziba ala nas ba zai bar ƙari yin ƙarya ga mutane ba wa ya kaziba ala Allah ma Allah ƙarya tunda kuma bai muku ƙarya hujja ce akan cewa da gaskiya yake tahi kuma bai muku ba ma Allah ba wa sa'altuka na tambaye ka ashrafun nas tabauhu am du'afahum manyan mutane masu daraja suke bin shi ko talakawa ko masu rauni fa zakarta anna du'afa'uhum attaba'u ka ambata cewa masu raunin su suke bin shi yace wa hum atba'ur rusul kuma mun san cewa su ne mabiya manzanni duk wanda karanta kisoshin annabawa zaka zaka ga almala'u su ne masu ƙaryatawa su du'afa su ne masu bi yace wa sa'altuka na tambaye ka ayziduna am yanqusun suna karuwa ko raguwa suke fa zakarta annahum yazidun he ka bani labarin cewa karuwa suke yace kazalika amrul iman to haka lamarin imani yake hatta yatimma har sai ya cika kullun karuwa yake bai raguwa wasa'altuka na tambaye ka ayartaddu ahadun shin wani yana ridda saqdatul lidini dankin addinin nan ba da an yadda kula fihi bayan ya shiga ba wai ana samun wanda zai huta dan ta gaban kanshi amma wai dan saboda kin addini shi yasa ya mushi ya kayyade mishi da cewa ya huta dan kin addini akwai ɗan makirci da zai shigo manahukai su shigo su huta wannan ba su ba yake tambaye shi akai ya san da su ba a litsahi da su amma wanda yake tambaya wanda lahiya lau ya shigo da zuciya ɗaya ya shigo addinin kuma ya fahimci cewa kai wannan addinin ba na gaskiya ba ne na huta ya ce an samu haka fa zakarta Allah ka ce mana a'a ya ce wa kazalika al-iman hin tukhadu bashatatul qulub to haka ne imani lokacin da bushashi ta shiga zuciya duk lokacin da imani bushashe shi ta shiga zuciya da hausa muna faɗin wannan kalmar to aro ne daga larabci ya ce wasu altuka hal ya gadur na tambaye ka shin yana yaudara fa zakarta Allah sai ka ce a'a ya ce wa kazarukan rusulula ta gada to haka nan annabawa ba su yaudara wasu altuka na tambaye ka bima ya amurkum da me yake umarta ku fa zakarta annahu ya amurkum an ta'budullah wa la tushriku bihi shay'an kace yana umarta ku ku bauta ma Allah kada ku gama bautar shi da kowa kuma wa yanhaakum an ibadatil awsan yana hana ku da bautar gumaka wa ya'murukum bi salati wasriq wal afaf yana umarta ku da sallah da gaskiya da kamun kai yace fa in kana ma taqulu haqqan in har duka wannan abubuwan da na faɗa kake faɗa ka gaya mini gaskiya ne yace fa sai yamliku mawdi aqdamayya hatayni wallahi sai ya mallake haqqan diga digan nan na da nake zamani wa qad kuntu a'lamu annahu kharij kuma hakika na san cewa shi mai hutawa ne yace lam akun ya ce wa ƙadu kuntu a alamu haƙiƙa na san annahu kharij cewa shi zai hutu me yasa dan saboda malami ne na wannan na kirista ya karanta injila ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo gashi na qur'ani Allah ta ba mu labari cewa zai hutu sun sani sun san cewa zai hutu sun san annabi kamar da suka san diyansu diyansu na cikin su to shi malamin ne ya san da wannan abun di ya karanta komi shi yasa yake mishi tambayoyi na ilimi yace lam akun azunnu annahu minkum na san cewa zai hutu amma ni ban yi zaton ba cewa cikin ku zai hutu falau a'lamu anna falau a'lamu anni aqlusu ilayhi yace wallahi da na san cewa zan samu zuwa gare shi la tajashamtu lika ahuda na zage damtse zuwa gare shi idan ace tajashama fil amr abin da yahi karhinka ka daure ka ce sai ka yi shi yace da na daure na shiga zuwa in haɗu da wannan mutum ya ce walau kuntu inda huda a ce wajen shi nike wannan mutum laga saltu an kadamai da ni zan wanke mishi diga-digan shi har diga-digan shi na wanke mishi don na san na gaskiya ne summa da ake nan wannan an aiko ma hirakal takardar da aka aiko mishi annabi sallallahu alaihi ya aiko mishi tunkan a bashi ita ne ya amsa yake yake suka yi wannan muhawara da shi da Abu Sufyan kuma da ya ce summa da abi kitabi rasulullah sallallahu alaihi sannan ya ce a kawo mishi letirgin ta manzan Allah sallam allazi ba a bihi ila dihiya wadda ya aika ta zuwa ga dihiya ila azim busra zuwa ga shugaban busra fa dafa'ahu ila hirqal ya beka ta zuwa hirqal fa qara'ahu sai karanta fa iza fihi a cikin takardar sai gashi ka lokacin ka ya ishe ni ina ga karanta takardar ma sai sai dai zuwa sati na gaba Mm? Mm? akwai kala abu sufyan a yawa sai ce da yana buɗe wannan takarda sai ga bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yace min muhammadun abdullahi wa rasulihi daga muhammad bawan Allah manzan shi ila hirqal azimur rum zuwa ga hirqal shugaban rumawa muga kyakkyawan khidabi na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da kahuri ne amma ya karamta shi kamar yadda Allah madaukin sarki ya yi amfani da wannan ya ce ma annabi Musa da wannan da dan uwan shi Harun fa qula lahu qawlan layyinan kuma da suka je su ma ce suka ce mai suka shin kana kana da bukata muka baka abin da zaka shari'a kenan duk da kahuri ne amma nan da awa ake yi a sassauta mishi a bishi da sannu a lallaba shi yace salamun ala man ittaba alhuda aminci kenan nan hikima annabi ce amincin Allah ya tabbata gare ka dan saboda shi kahuri ne ya ce sam amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a amma ba da amma bayan haka fa inni ad'uka bi da'atil islam ina kiran ka da da'awa ta musulunci aslim ka musulunta ta salam sai ka kubuta ka zamna lahiya yutika Allahu ajra ka barrata sai Allah ya baka ladan ka haso biyu yace fa in tawallaita idan ka bada baya fa inna alayka ismul arisin kana da kana da zunubin talakawan da suka biye ka mabiyanka kaskantu da suke biye ka kana da zunubin su in baka yi biyayya ba saboda kai ne jagoran su in kai su haka nan zasi kamar yadda annabi ya ce duk wanda ya kira zuwa ga bata yana da zunubin ta da zunubin duk wanda suka bi shi sai annabi ya gama da wannan aya cewa ya ahlul kitab ya ku yahudawa ya ku ahlul kitab ma abu talita ya ta'alu ku taho ila kalmatin zuwa ga wata kalma sawa'in bayyana wa bayyana kuma da ta daidaita tsakanin mu da ku ita ce Allah na abu da illallah kada mu bauta mu a kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kada mu haɗa bautar shi da kowa wala ya takhza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada shashen mu ga shashe su riki wasu abin bauta banda Allah yace fa in tawallau idan kun ba da baya fa qulu ku ce musu ishadu bi anna muslim ku shaida cewa mu musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu istishhadi da wannan ayat iktibasi nan zan mu takaita sati mai zawa insha Allah ta'ala sai mu ida tarjama hadisin kuma abubuwan da suke ciki na fa'ida mu dauke su a ciki kenan duba da wannan shi yasa yan uwa muke cewa ba zan mu sa ba cewa ka'idar hadisi kaza zan mu dauka a kowane zama yanzu wannan inda ka ce hadisi biyar za a dauka ko kaza in aka zo wannan duka hadisi ɗaya ne inda shi kadai aka zama da shi ya isa a yi zama ɗaya da tarjama shi da ɗan bayanin abin da yake biyowa ƙalƙashin shi kenan nan zan mu takaita abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji Allah ya mana gafara نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله